الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الله دي ashirin ga watan sha'ban hijira 1447 wanda ya dace da takwas ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya insha Allah ta'ala kamar yadda aka saba na gudanar da karatuttuka na zaure a wannan majalisi mai albarka za a ci gaba za mu fara da misbahun rawi misbahun rawi wallafar babban malami al'ustaw abdullahi gwandu rahimahullah da wannan shi ne darasi na 38 kusan an kammala littafin abin da ya rage shine khatimatun da malam ya kawo nas'alullah husnaha wato ya kawo wasu baitoci wanda zai ƙarasa littafin da su to shine ce wannan khatima ce muna roƙon allah ya ba mu kyakkyawar khatima to an ruba'iyatu mala yake cewa wa'alam bi annal mar'a la yasiru kamila ilmin wa bihi taqsiru fi katbi arba'in tura ma arba'in في كتب أربعين ترى مع أربعين كأربع وذيك مثل أربع في أربع وتلك عند أربع في أربع تكتب فوق أربع عن أربع لأربع والكل لا يتم إلا مع أربع لا يتم إلا مع أربع على بأربع هان عليه أربع من بعدها وتأتريه أربع للصبر أنها مكرم بأربع يثاب في آخرة بأربع يكتب للرسول والنجباء الصهب والأتباع والعلماء مع الأسامي للرجال والكنى لهم مكانهم يئي والأزمنة وذيك كالتهميد والتكبير بسملة دعاء مع النظير أعني مع الخطيب والصلاة وسورة توسل الدعاة ومثل مسندات ومثل مسندات موقوفات والمرسلات ثم مقطوعات في صغر السن وفي فتوته وفي شبابه وفي كهولته أي عند شغله وفي فراغه وعند فقره وفي جنائه يجلس بالجبال والبحار وبالقرى أيضا وبالبرار خط على الأحجار والأخزاف أو الجلود أو على الأكتاف أمن يكون فوقه أو مثله أو دونه أو عن كتاب ناله لله والأعمال بالموافق والنشر والإحياء بعد والنشر والإحياء بعد السابق تمامها مع صحة والقدرة والحرص ثم الحفظ بالمعرفة للنحو واللغات والتصريف كتابة يكون ذا تشريف هان عليه المال والأوطان wal ahlu wal auladu famtihanu lahu bi ishmatin min al a'da'i wa bi malamatin lil asdiq wa bi malamatin lil asdiqai wa ta'ani fihi ay min al juhala'i wa hasadin lahu min al ulama'i لصبره يكرم بالقناعة ولذة العلم يكين الهيبة وحسن آدب وفي الآخرة ينال بالإخوان للشفاعة وذل عرش وجوار الرسل والشرب من حوض لأعلى مرسل فالله لا يحرمنا من شربه بالمصطفى ونيلنا من قربه سي خاتمة الكتاب تم هنا مصباح كل راوي في نصف ألف للحديث حاوي عام بشير من ربيع الأول لأربع منه بيوم أول الحمد لله على الإتمام ثم صلاته مع السلام على نبيه الكريم الأمجد خير الورى سيدنا محمد وآله وصحبه النجوم والتابعين أفحل الألوم ومن تلاهم على الإحسان إلى لقاء ربنا الديان shi ne ƙarshen littafi gaba ɗaya domal ya ce an ruba iyatu wannan katima ta ƙunshi abubuwan da ake kira da an ruba iyatu nisba ne zuwa ga al'arba'u wato wasu abubuwa ne guda hudu-hudu aka tattara kusan za su kai sittin da hudu da hudu-hudu ne hudu sau sha shida da shida za su baka sittin da hudu shi yasa aka kira su da arowa iyatu asalinsu suna da ƙissa cewa al'imamu al-bukhari rahimahullahu ta'ala shi ne ya faɗe su ga wani da ya masa tambaya ana kiransa da abul abbas al-walidu ibn ibrahim ibn zaidin alhamdani to ya haɗu da al'imamul bukhari a garin bukhara shi mutum ne wanda a lokacin yana da kwaɗayi da shauƙi game da ilimin hadisi yana son ya goge sosai-sosai sai ya je wajen al'imamul bukhari sai ke gaya masa cewa ga abin da yake sha'awa na wannan harka tasu ta hadisi lokacin shi yana matashinsa sai alimabul bukhari ya ce to ai ƙa'ida in mutum zai shiga abu to ya san iyakokin wannan abin ya san hanyoyinsa ya san tsarinsa wannan shi zai baka dama ka shiga abin ta kofa yadda ya kamata kuma ka san abin so ita wannan harka ta hadisi to ba za ta samu ba dole sai ka san wasu abubuwa cikin wasu abubuwa tare da wasu abubuwa ka haɗu da wasu abubuwa to haka ya yi ta lisafa masa hudu hudu hudu hudu har so sha shida to shi yasa aka kira su da arruba'iyatu eh duk da kissar malamai da yawa sun ambace ta kamar al-qasballani littafinsa irshadu sari sharhu sahihul bukhari ya ambaci kissa din haka limamu wannan asiyuti shi ma ya kawo ta duk da a takaice a littafinsa ta daribin rawi haka alƙadi iyab yana da littafi mai suna al'ilma'u al'ilma'u ila ma'arifati usulin riwaya wata ƙayyidi sama'i to shi ma ya ambaci kissar a wannan littafi na shi to haka ne da sauran maluma amma kuma malamai sun soki kissar cewa ba ta tabbata ba zuwa ga shi al'imam al-bukhari minhum ibn hajar laskalani yana daga cikin wadda suka karyata dangana ita wannan kissa zuwa ga al'imam al-bukhari da sauran maluma a wannan zamani akwai su a shekhu mashhur al-salman ɗaya daga cikin manya-manyan a shekul albani rahimahullah inda yana zaune a oman yanzu haka yana nan da ransa to shi ma ya yi kace-kace da riwaya ɗin ko ƙisar amma saboda wasu abubuwa da suka kalla irin matsayi na limamul bukhari bai kamata a ce wani abu ya fito daga wajensa wanda ka nuna a kyamatar da mutane game da karatun hadisi ba don kisa tana nuna haka tana nuna haka yana daga cikin dalilan da yasa suka soke su wannan aruba'iyya tuɗin duk da kuma wasu abubuwan da aka ambata a ciki haka suke dole ɗalibin ilimi sai ya san su sai ya haɗu da su to shi a sheku abdullahi to shi ne sai ya ɗauko ƙissa ɗin sai ya waƙe ta to ko da ba tabbata ba akwai abubuwa na izina da za a yi la'akari da su a ciki wanda za su taimaki ɗalibi to bayan shi abul abbas ya tambayi al'imamul bukhari ko kuma ya bayyana masa abin da ke damunsa na son ya shiga harkar ilimin hadisi to shi ne ya ce da shi wa'alam ka sani bi annal mar'a haƙiƙa mutum la ya siru ba zai kasance kamila ilmin yana mai kamala a ilimi ba ba zai taɓa yiwa ba alhali wa bihi taqsiru alhali kuma akwai takaitawa game da shi fi katbi arba'in a cikin rubuta wasu abubuwa guda hudu wato ya zan a ce gashi ya zamo kammalalle a karatu amma kuma yana da naƙasu da tawaya akan wasu abubuwa guda hudu da ya kamata a ce ya rubuta ko bai rubuta su ba to ya za a yi ya zamo da cikakken ilimi tunda su ma waɗannan abubuwa guda hudu suna ƙunshi da ilimi turama arba'in su waɗancan hudun ana ganin su suna tare da wasu hudu hudu sau biyu kenan wato ya rubuta hudu tare da kuma wasu hudun ka arba'in kamar inda ake bukatansa da kuma wasu hudun kuma to wazika su waɗannan hudun misalu arba'i su ma tamkar wasu hudu ne da ake nemansa da su fi arba'in cikin wasu hudu kuma to watilka su waɗannan hudun su ma inda arba'in sai sun kasance gun wasu hudu bai arba'in tare da wasu hudu tukutabu da za a rubuta fauka arba'i saman wasu hudu an arba'in sai an fita daga wasu hudu li arba'in don a samu wasu hudu to wal kullu dukkanin hudu hudu hudu hudu dinnan da aka ambata to la yatimmu ba za su kammala ba illa ma arba'in sai in ya haɗa wasu hudu eh sai in ya haɗa wasu hudu alabi arba'in kuma sai ya ɗaukaka da wasu hudu to in hudun suka samu kuma ya samu ɗaukaka daga wasu hudu to hana alaihi arba'u to wasu hudun kuma za su yi masa sauƙi ba za su yi masa wahalar samu ba min ba adiha bayan wa'annan da za su sauƙaƙa gare shi wata atarihi arba'u kuma akwai wasu hudu da za su bujiro masa a matsayin jarrabawa lissabri anha to amma su hudu din nan na jaraba in yayi hakuri a kansu to mukramun bi arba'i za a girmama shi da wasu hudu yusabu a nan duniya kenan za a bashi hudu a girmama shi da su to yusabu za a saka masa fi akhirati a lahira bi arba'i da wasu hudu kuma bayan waɗancan hudu da aka bashi a nan duniya to haka shi al-Imam bukhari ya faɗi wannan magana sai abul abbas ya saurara ya ce ɗau ce to a karba kalla sai a yi tafsiri hudu hudu hudu sai a yi tafsiri sai a fassara to kaga a nan wanda ya zo don a nuna mai ya zai yi ya zama ɗalibin hadisi ko ɗalibin hadisi aka gaya masa wannan magana kaga sai a tsorata shi da yana daga cikin dalilan da ya sa wasu suka soki riwaya kissa din to da ya tambaya ce to babu laifi za a yi ma bayanin hudu hudu din kowanne daga ciki sai ce to hudu na farko shine ya katubulin rasuli dole ne kamin mutum ya zama malami mai cikakken ilimi sai ya yi rubutu a kan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan duk abin da ke da alaka da annabi sai ya rubuta shi rayuwarsa tarihinsa hadisi komai wannu jaba'i na biyu sai ya yi rubutu a kan annu jaba'i sahabi su ne zaɓaɓɓun sahabbai manyan sahabban nan to sai ya yi rubutu a kan rayuwarsu wato sai ya yi rubutu kan tarjaman sahabbai sahabiwa ne sunansa kaza an haife shi shekara ta kaza ya rayu a kaza ya karɓa daga wani ya karba daga annabi ya rasu lokaci kaza yana da hadisai kaza to sai ya rubuta wannan na uku wal atba'i sai ya rubutu akan tabi'ai su ma na hudu wal ulama'i sai ya rubutu akan malamai duk wani malami da ya shuhura a musulunci har zuwa zamaninsa sai ya rubutu a kansa sai ya faɗi tarihinsa to wannan su ne hudun farkon eh fi katibi arba'in kenan eh to sai sai ya rubuta su to wanda ya su ishi mutum eh su ishi mutum a ko eh su ishi mutum to tura ba arba'in da ya ce akwai wasu hudu kuma tare da a tare da wa'yan nan shi ne mala asami lin rijali kuma sai ya yi rubutu a kan asma'ur rijali al'asani ɗin nan sai ya yi rubutu a kansu haddasana fulanin ɗin na an fulanin sai yana da ilimi kan kowane rawi wannan aiwa ne ne kaza da kaza da kaza siƙa ne ko da'ifi ne da sauransu walkuna kuma sai ya rubutu a kan alkuna wanda duk mai bayanin sa a littafin kunya rawi kaza kunya sa kaza lahum da ta tabbata ga su mazajen tunda shi ma wani fanni ne makanahum ya'i kuma ya'i ya kiyaye makanahum wuraren da suka rayu da inda aka haife su ina aka haife rawi ina ya rayu ina ya rasu sai ya rubutu kan wannan na hudu wal'azuma na kuma sai ya rubutu akan lokutan da suka rayu in zamanin kaza ne in a ɗabaka ta duka dai sai ya yi rubutu ai rawi kaza ɗan ɗabaka kaza ne a lokaci kaza da kaza da kaza ya rayu to hudun takwas sun kammala fi katbe arba'in turama arba'in kenan to wannan shi ne sai ce ka arba'in wa zika mislu arba'in to su kuma ga sunan sai ce wa zika to waɗannan hudun su kuma da aka ambata aka ce ka arba'in wa zika katta hamidi yarhamukallah eh shi ne katta hamidi shi ne sai ya kasance wato a ya yi hamdala wato shi ne inna alhamdulillah ko kuma wata muƙaddima ne mai zaman mai zama kan wannan wata kabiri kuma sai ya kasance da kabbara ta kabiratul ihrami kenan da ake a sallah na uku basmalatin sai ya kasance yana basmala du'a du'an sai ya kasance yana addu'a to kaga hudu kenan to ma'an naziri to kowannensu yana tare da abokinsa a ni ina nufin katta hamidi din nan shine na farko to ma al-khatibi sai ka hada shi tare da mai huduba ba ma'ana sai ya zamo khadibi mai inda alhamdulillah sama membari eh wasalati shi kuma ka hada shi da wata kabiri sai in ya yi kabbara harama kuma ya yi sallah ma'ana dole sai ya zama mai kula da sallah duk malamin da haka yana wasa da sallah to ba malami ba ne wasu ratin sai ya kasance yana sura tare da basmala ita kuma tana abokiyar ta basmala na hudu tawassulin du'ati sai yana tawassulin masu addu'a shi kuma yana tare da du'an ma'ana dole sai yana addu'a yana fadanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan su ne ka arba'in wa zika mislu arba'in eh ka arba'in wa zika mislu arba'in to haka yi masa sharhi to sai shi sai fi arba'in wa tilka inda arba'in su kuma su ne wa mislu musnadati dole sai yana da hadisai ko sai ya yi rubutu a kan ɓangaren masanid wato hadisai waɗanda suka tuƙe ko almusnadat ba almasanid ba almusnadat sai ya yi rubutu kan hadisai waɗanda suke da isnadi zuwa ga annabi sallallahu alaihi waɗanda ake kira marufu'ai to sai ya yi rubutu kan wannan fannin yawwa kamin a kira shi malami cikakke aka in mutu ya ce malami to sai a tambaye shi ina abin da ka rubuta game da hadisa annabi na biyu ba kufati sai ya rubutu akan maganganun sahabbai shi ma wani fanni ne daban shi ma mun yi bayaninsa a baya wal mursalati sai ya yi rubutu akan hadisai mursalai waɗanda aka cire sahabi tabi iya jingina magana kai tsaye zuwa ga annabi na hudu sun ma makatsu'atin sai ya yi rubutu akan maganganun tabi'ut tabi'ina to kaga hudu kenan shine fi arba'in wa tilka to su arba'u din nan inda arba'in to su hudu din nan da aka ce sai ya rubuta su fi sigari sinnin ya zan ya rubuta su yana yaro ba bayan ya tsuha ba eh sharaɗi ne ya san da ya rubuta yana cikin ƙurciyarsa ɗan samari wa fi fituwati na biyu kuma sai ya rubuta su lokacin da ya ɗan tasa e, ya wuce ƙurciya amma bai zamo saurayi ba shine fituwa wannan marhalas bai zan a lokacin ya rubuta su wafi shababi kuma ya zan ya rubuta wasu a lokacin da ya zamo saurayi na hudu wafi kuhulati ya zan ya rubuta su lokacin da yake ya kai marhala ta cikar karfinsa irin ɗan shekara arba'in ɗin nan kamin ya zamo da cijo ya bar saurayi amma bai zan da cijo ba shi ne ka halu a larabci to su ne fi arba'in wa tilka inda arba'in wa tilka to sai bi arba'in tukutabu fauka arba'i shi ne ce ai inda shigulihi kuma ya zan ya rubuta su lokacin da yake mashigul bai ma da lokaci amma duk da haka kuma rashin lokaci bai hana sa ya rubuta ilimi ba na biyu wa fifa ragihi ya ya rubuta su lokacin da yake da hutu wa inda faƙarihi na uku ya ya rubuta su lokacin da yake cikin talauci duniya ta mai kunci wa fi gida'ihi na hudu ya rubuta su a lokacin da yake cikin wadata lokacin da yake cikin wadata eh to kaga bi arba'in kenan to sai tukutabu fauka arba'i to shine ya jilisu kuma ya zan ya rubuta su bil jibali yana saman dutse wal bihari da cikin tekuna na uku wa bil qura ya rubuta su lokacin da yake cikin garuruwa manya aidan kuma na hudu wa bil barari ya zan ya rubuta su lokacin da yake ƙauyuka ma'ana sai ya yawo sai ya je garin da ke rayuwa kan dutse ya je garin da ke rayuwa kan cikin teku ya je manyan garuruwa ya je da ƙauyuka dubbe da karatu bi arba'in tukuta hauka arba'in hauka arba'in ke da ta wadda ji ne ji ne inda arba'in bi arba'in tukuta hauka arba'in kaga sai ya rubuta su a to shi ne sai ce hudda kuma rubutun nan nasa ya kunshi alal ahajari a kan dutse ma'ana wasu ilmomin kan duwatsu zai rubuta su wal zafi kha'un ne ba ha ba wal zafi kuma ya zan yayi rubutu akan kasko irin kaskon nan da ake na laka to sai ya rubutu a kansu auli juludi na uku sai ya rubutu a kan fatu fata shanu ko raƙuma au alal aktabi wani lokaci ma zai yi kan allon kafaɗa e, allon kafaɗa na raƙumi sai ya zamo yana rubutu a kansa e, to in ba haka ba ai bai san wahalar karatu ba e, dan kwamfuta yana san wahalar ilimi ko dan gwagwalin wanda zai je kasuwa ɗaya ba da kuɗi a bashi littattafai wannan ai bai san wahalar ilimi ba sai talauci ya sa shi yana rubutu kan dutse bai ma da halin da zai sai takarda haka sun kai neman ilimi eh aje shi ake a tsare shi ake da kasan ana tsare rayuwa ba ilimi yanzu ya tashi daga dutse ya tashi daga dutse ya yi ba ko kaɗan ba wahala ya ba a ko bagadatta wahala ba a ko bagadatta to sai an arba'in shi ne an manya kunu fauƙahu dole sai ya ya karɓa daga wanda ya fi shi ilimi yake sama da shi duk wanda bai yi karatu ga wanda yake sama da shi ba to bai zama cikakken malami ba aw mislahu na biyu ya yi karatu ga wanda yake sa'ansa aw dunahu na uku ya yi karatu ga wanda a ƙasa da shi aw an kitabin nalahu na hudu ya yi karatu daga littafi da ya samu ko a laburari ko a maktaba wani malami eh to wanda ya karatu waɗannan fuskokin guda hudu da shi ne cikakken malami ya yi karatu ga wanda ya fi shi wanda a sa'arsa wanda a ƙasa da shi da kuma littafi to wannan shi ne to sai li arba'in to shi ne lillahi abubuwan nan da an ka ambata amma duka ya yi su saboda Allah shi ne sharaɗi na gaba li'arba'in kenan ya zan duk abin nan da ya gabata to sharaɗi na farko ya zan ya yi shi lillahi don Allah na biyu wal amali bil muwafiqi dan kuma yayi aiki da abin da ya dace da shari'a ba wai ya yi ilimin ne don a kira shi malami ba hmm? ko ya samu wata dauɗa ta duniya a'a shi don ya bauta ma Allah ba tare da jahilci ba na uku wannan shiri kuma sai ya yada ilimin sai ya karantar sai ya yi rubutu sai ya yi da'awa da sauransu wal ihya'i sai ya rayar da abin da aka manta da shi ba da sabiki bayan abin da ya riga ya gabata ma an fara mantawa da abin to shi sai ya rayar da shi mutane su dawo suna aiki da shi to tamamuha shine yace wal kullu la yatimmu to dukkanin abin nan da aka ambata fa tamamuha abin da zai cika ma dalibi su ma hatin ya zama yana da lahiya mara lahiya dai wannan zai yi yawa to kaga dole dalibi yayi takatsantsan da lahiyar jikinsa in yana son ya tara ilimi duk abin da ka san zai kawo ma rashin lafiya to ka nisance shi wal ƙudurati kuma ya zan yana da iko na uku wal hirsi ya zamo yana da kwaɗayi kuma kwaɗayin ilimin na hudu sun malhibzi kuma ya zamo yana haddace duk abin da ya ji ba yi kawai ya karanta ya nazari ya rufe littafi ba ya ce ai ya gane karatu a to wannan aibe wadatarwa to kullu la yatimmu illa ba arba'in kenan eh asa sabuwa sai da wannan to wannan shine to ala bi arba'in kuma ya zan ya ɗaukaka da wasu abubuwa guda hudu shine bil ma'rifati lin nahwu ya zamo ya san nahwu ba yadda za a kira ka malami kuma kana bata lirabi a ƙarya ne wallugati kuma ya san ya san lugar larabci na uku wata sirifi ya zan ya san ta sirifi ilimin sarfu na hudu kitabatin ya zan ya iya rubutu eh shi ma dole na to ya kuno za ta shirifi to in ya tara waɗanga abubuwa zai zama ma'abuci ɗaukaka duk abin da aka bukata ya samu ya zama malami kenan to kaga akwai akwai aiki hmm akwai aiki babba ko to sai hana alaihi arba'u eh wasu kubce eh yasa ake so a fara rubutu ai tun tun farko tun kana yaro ka fara ilimi saboda akwai abubuwan da ana bukata ka yi su lokacin da kake saurayi Eh. Eh, to ga muhimma yana iya yi. Hana alaihi arba'u. To in ya tara waɗanga abubuwa, akwai wasu abubuwa guda hudu za su yi masa sauƙi ba za su zama masu wahala gare shi ba. Shi ne hana alaihi malu, za ka ga dukiya ta yi sauƙi gare shi. Nana bai ɗau dukiya ko bai ba. Ba ta ma cikin tsarinsa. da samunta da rashin ta ɗai saboda ya tara abin da ya fi ƙarfin ma ya tsaya yana waiwayin kuɗi ko a ganshi yana rikici da wani wai saboda kuɗi wal auqan haka barin garuruwansa zai mai sauki duk wanda ya tara waɗanga abubuwa to za ka ga ko ina yana iya zuwa ko yaushe tafiya ta zo mai yana iya ya zaga mafi yawan manyan malaman ne manyan malaman nan ƙwarori ne za ka ga wanda ya mutu a garinsu inda aka haife shi ƙwarori ne mafi yawancinsu duka za ka ga sun mutu ne a wasu garuruwa wasu kan hanya wal'ahalu na uku shine barin iyali za su yi mai sauƙi ma'ana ba zai tunanin to yanzu in na ce zan yi kaza matata ya'ya na watsi da 'ya'yan ma zai masa sauƙi iyali kenan wal auladu da yaya shine na hudu to duk wanda ya tara waɗancan abubuwa waɗanga abubuwa ba za ka ganshi yana rikici a kansu ba ko a ganshi yana rikici a kan kuɗi ko gari ko ahalu ko auladu a ko alama eh ai ba zai yi ba hmm? Mm. Mm. domin ba ha bayan wa'annan hudun da za su sauƙaƙa gare shi wata a tarihi arba'u to sai wasu hudu za su bijiro masa shine famti hannu to daga nan fa to akwai jarrabawa da za ta biyo baya kuma a to ai Allah ba zai warka haka ba Allah ya tara ma wa'annan ni'imomi kuma ka sha ai dole a jarabe ka a gani shin zaka tabbata shine famtihanu lahu za a jarabe shi da wasu abubuwa guda hudu bi ishmatin min al'adai shine zagin makiya makiya za su yi ta zagi suna aibata shi wa bi malamati lilas diƙayi sannan abokansa za su dinga zarginsa kaga ya ce wahaltacci kullum cikin karatu yake ai ta zargi ne da shi yasa ɗalibi na gaske dole sai ya canza abokai to ka gani sai ta tsalge shi ita ma tana cikin al'asidi kawai eh kullum karatu to jarraba ce kuma daga Allah Allah ya masa haka ya gani shin wannan abin zai dame shi ya bari kaga in ya bari to Allah ya san ba da gaske yake sai a aje shi gehe sai a ɗauko wani tun da abin ba bari za a yi ba ko ka ba da haɗin kai ko kuma aje ka a ɗauko wani wadda ne fihi kuma za a dinga sukarsa aiminal juhala'i jahilai za su dinga sukarsa dole ne tunda shi jahili bai sa abin da kake ciki ba abin da ka sani bai san shi ba wa hasili lahu min ulama'i kuma zai haɗu da hasaran malamai eh wadda ita ta zama a shaddu eh ita ta hudun nan hasaran malamai saboda wasu su da yawa zai musu fintin kau akan wasu abubuwa to wannan zai dame su kan gane wannan zai dame su duk da ita hasada a ɓangaren waɗanda ake kira malam babban abin da ke haddasar da ita shine rashin ilimin duk wanda yake da ilimi ba yadda za a yi hasada wani mai ilimi a to abin da an ka baka an bani to me zan maka hasara to in ka ga mutum ne maka hasada kuma yana jinginuwa zuwa ga ilimin to ilimin ne ba ba shi ba sai ke ganin ga wani abu can tare da kai wanda a dalilin shi zai sa duniya ta karɓe ka saba da shi to sai hasada ta biyo baya a yi ta kulla ma makirci a nema ƙarerayi da ƙazafi da sauransu don a ɓata masu suna to kuma duk wannan allah zai ma haka ne don ya jarraba ka saboda wani da ya ga malamai na rikici da shi sai ya ce kai malantan ma shi ya rufe shi ya koma wata sabga ta neman abin duniya a to wannan ya ina zai iya ɗaukan gadon annabawa sai aje shi sai a ɗauko wani shi yasa ya ce to lissabre anha lisabrihi in yayi hankuri kan waɗannan abubuwa guda hudu da suka zuwa matsayin jarrabawa to yukramu bil qana'ati abu na farko za a girmama shi da wadatan zuci duk abin da Allah ya bashi zaka ga ya gode kuma shi ba zai wa wani bakin ciki ba saboda abin da a hannun wani bai matso ne mai ido nashi din kawai da Allah ya bashi yana ganin mashi cikin wata duniya yake to Allah zai bashi wannan wala zatul ilmi kuma Allah zai bashi daɗin ilimi daɗin ilimi eh abinda ake kira daɗin ilimi wato shine ya zamo rayuwar tasa gaba ɗaya ko ina karatu ne kuma duk abinda ba karatu bai masa daɗi duk abinda cikinsa ba ilimi to ba zai masa daɗi ba ko ka jayo shi jin yake kamar cikin gidan yari yake to duk yadda kake so a ai ya zo a haɗa kai a tafi in ba ilimi a ciki shi ba zai iya ba a gane in kana son ka same shi to jefa shi cikin abin da yake akwai karatu a ciki to za ka gan shi mai nishaɗi mai karkashi mai kuzari da sauransu amma da zarar aka ƙulla wani abu aka zare ilimi aka saka son zuciya da jahilci ba zai iya ba duk hanyar da za a biya shiga ba zai iya shiga ba saboda a takure yake to lazzatul ilmi kenan na uku na uku a bashi yaqinul haibati za a bashi yaqini na haiba eh ba an ce za a jarabe da wadancan abubuwa ba to in yayi hankuri dukkan su za su dawo suna ganin kimarsa ana tsoronsa eh ƙarshe amma dama wacce hasada da zagin jahilai da na makiya da zargin na ɗan lokaci ne ba wai da wama zai yi ba to in ka yi haƙuri gaba ɗaya za ka zama musu ma kamar ma zaki dole ta ba haƙura adda wuya eh juriya ce adda wuya to za a baka haiba kwarjini na yaƙini duk inda ka je sai haka ma mutane jikinsu makarkata ya kai wa wuzu da adabi kuma za a bashi kyakkyawan ladabi eh to irin wannan ne in ka zama da shi in ka zauna da shi ko da awa ɗaya ne sai ka ko bai ce ma komi ba ɗai to sai ka samu fa'ida sai ka samu tarbiyya wa fil akhirati a lahira kuma wannan a nan duniya kenan za a bashi hududin nan tuwafil akhirati a lahira yanalu bil ikhwani lishafa'a kuma za a bashi ceto ga yan uwansa za a ceto kana da yan uwa wa kake son ka ceta sai ce ina son in ceci wani wani wani wani sai a ce to an baka dama to wannan babe ne na husnul zanni tunda dama malamai za su yi ceton na biyu wa zilla arshin kuma zai zamo ciki waɗanda a cikin inuwa al'arishi tun da yana layin malamai dama ko a kiyama malamai to rumfarsu daban take su wurin zamansu shine ƙarƙashin al'arshin Allah ba wurin jahili na ba waje warin rusuli kuma yana makwabtaka da manzanni don su ma manzannin nan ne wurin zamansu wa shurbi min haudin kuma zai sha ƙorama annabi liya ala mursali wanda yake shine mafi ɗaukakan manzanni annabi sallallahu alaihi wasallama kenan mala yace fallahu la yuhrimuna min shurbihi Allah karka hana muna daga shan wannan ƙorama bil mustafa a dalilin annabi sallallahu alaihi wasallama eh to wannan tawassuli ne da suke yi duba da hadisai suka dogara da su amma wasu tabbata ba aisha tabbihi akai wa nailina kuma Allah ya ba mu min ƙurbihi kusancin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne kamar ya ce Allah ka ba mu aljanna to in ka kasance tare da annabi ko kusa da shi to kama kana aljanna ne to wannan su ne ƙarshen aruba'iyatu to shine bayan ya haɗa mai waɗancan to shine sai ya mai wannan tafsirin sai ya gada abin da ake nufi to kaga ko da dai kissa bata tabbata ba akwai abubuwan da zaka ga gaskiya ne kuma za su iya zama maka izina ma tunda wasu abubuwan da aka faɗa duka haka suke mafi yawa abin da aka faɗa gaskiya ne ba wai tatsuniya ba ne ko shaci faɗi to suna da fa'ida za su taimaka ma ɗalibin ilimi da sauransu ya san ta ina zai kama ya san mi yayi ya san mi a gabansa kuma duk zagin mai zagi kaga hankali ne ba zai tashi ba dama ya san abu ne wanda yake rubuce duk wanda ke kan wannan hanya eh to kaga wannan shi ma wata bushara ce khatimatul kitabi to sai khatima ta littafi ita ma tamma huna misbahu kulli rawi to misbahu fitilar kulle rawi dukkanin wani rawin hadisi tutan mahuna ya cika a nan fi nisfi alfin kuma ya ƙunshi rabin dubu lil hadisi hawi kuma ya tattara ilimin hadisi don hatima baiti ɗari biyan ne da ‘yan kai da ashirin kaga rabin dubu kenan to fi nisfi alfin ya ƙunshi hadisi ɗari biyar da ashirin lil hadisi hawi wannan littafin ya kunshi ilimin hadisi ama bashirin kuma na rubuta shi shekarar bashiru shekarar bashiru shine shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da sha biyu da shinin dubu ce ra'un ɗari biyu ya'un goma ba'un biyu kaga dubu ɗaya da ɗari biyu da sha biyu kenan wanda kenan ya rubuta wannan littafi yana da shekara talatin da biyu ya rubuta wannan littafi tunda an haife shi hijira dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin to yana ɗan talatin a yana saurayi eh to ai shi yasa ya kawo a ruba iya to ga dan 32 ai yaro ne yaro ne da rigan manya kwarai da gaske a sosai kuwa to kaga yan 32 yanzu ai suna da yawa waɗanda ba su ma kama hanyar ilimin ba min rabi'il awwali kuma na rubuta shi a cikin watan rabi'ul awwal li arba'in minhu kwana hudu gare shi bi mai awwalin a ranar lahadi ita ce yawmul awwal wato ranar lahadi ya kammala rubuta shi hudu ga watan rabi'u al'awwal shekara ta 1212 alhamdulillahi alal itimami godiya ya tabbata ga Allah bisa cika wannan aiki sun masalatuhu sannan salatinsa ya tabbata ma'assalami tare da aminci ala nabiyyi na bisa ga annabin mu alkarimi mai girma al'amjadi wanda yake mai daraja khairul wara shine mafi alkhairin halittu sayyidina shugaban muhammadi annabi muhammad wa alihi da iyalansa wa sahabihi da sahabbansa an nujumi waɗanda suke taurari wa tabi'ina da tabi'ai afhulil ulumi waɗanda suke gwaraza a ilimai e, gwaraza a ilimai afhulu jam'u ƙilla ne na fahal fahal shine gwarzon rago ko kuma maraƙi waman da wanda talahu ma ya bi su e, ko talahu amma dai homa to shi zai sa baitin ya miƙe in an yi tasniya wa man talahuma da wanda ya bi sahabban da tabi'an alal ihsani bisa ga kyautatawa ila liqa'i rabbina dayyani zuwa ga haduwa ga ubangijin mu addayyani mai yawan sakayya mai yawan hisabi alhamdulillah littafi ya kammala eh muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya nuna mana ƙarshen wannan littafi da ya samu yi kyakkyawar cikawa ya kuma fa'idantar da mu da abin da malam ya kawo aka ji Allah ya ba mu ilimi mai albarka sha Allah zuwa bayan sallah za a yi tunanin wanda za a sa a ɗora ta aikin bai ƙare ba eh za a nemi wani shi ma a mustalahul hadith a sa shi babban amfanin ilimin mustalahul hadith to zai taimake ka a ɓangarori daban-daban na farko zai koya maka tace ilimi duk abin da za ka bayar kana ƙoƙarin ka bayar da tatace kamar yadda ake ƙoƙarin nuna maka kaza ya tabbata kaza bai tabbata ba to hatta abin da ba ma hadisin ba haka ne Eh, wanda duk wanda bai da wannan fannin to kawai za ka ga yayi yayi yake yi Eh, kawai shi dai ya faɗi abin da zai birge mutane ba wai abin ya tabbata a ilmance ba Eh, to su a sheku abdullahi babu shakka sun yi ƙoƙari a wannan ƙasa fatanmu allah ya gafarta musu ya kai musu ladar wannan aiki da suka yi Ah, kusa akwai wani littafi da ya rubuta wanda har yanzu dai ba a ga littafin ba Mm. to shi ma a ɓangaren hadisin ne lallai har yanzu malamai suka ce ba a gan shi ba mai suna nailul ma'amuli eh, min jawami'i kalimin rasuli to da an same shi kan alhamdulillah kusan ne yana daga cikin littattafan da ake ganin sun bata Eh, shi ba bangaren hadisi ne na uku kuma akwai manzuma da ya rubuta a diya'ur rawi ta kuma ya tattara waɗanda ah, suka yi ruwaya daga al'imamu malik al'imamu malik mutane kusan mataki uku suka yi ruwaya daga gare shi akwai almajiransa akwai abokansa akwai malamansa a cikin malamansa akwai wanda suka yi ruwaya daga gare shi Eh, to su ne ya tattara sai ya waƙe su Eh, to kuma alhamdulillah wata watannin baya inda manzuma ba ta da yawa ba ta kai baiti hamsin ba Eh, to na yi mata ta haƙiƙi kuma har an buga Eh, to mai yiwuwa kila bayan sallah sai mu saka ta Eh, insha Allah tunda duk dai wannan fannin ne Eh, duk ban- fannin bangaren hadisi ne to tunda ba ta da yawa kuma wasu da dama sun nemi dai a karantar da ita duba da waƙe ne Ah, kuma za a ji tarihin malamai a ciki to gaskiya za ta ƙarfafa ɗalibi so mai yiwa za mu sata insha Allah kamin mu sake neman wani littafi sai a ɗora a ɓangaren musalahul hadisi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله